أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa da ku a wannan harka mai tarin albarka inda muke taruwa domin tunatar da junanmu abin da zai amfane mu duniyarmu da kuma lahiranmu yau asabar ashirin da tara ga watan rabiul awwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da garin Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya zo daidai da sha hudu ga watan goma miladiya dubu biyu da ashirin da uku a wannan zawiya a wannan gari namu na kafancan Allah subhanahu wata'ala muke roƙa da ya mana jagoranci kan abin da za mu yi karatu a kai malam ya ce yau halka ta farko halka ce ta ta'alim shafi na goma irin bugunawa malam ya ce wayan wibihi a shukra ala ni'mat lafi mutum zai yi niyya cewa wannan ilimi da Allah ya bashi ko wannan ilimi da zai koya yana ne yin niyyar amfani da shi wurin gode wa Allah akan ni'imar hankali da Allah ya masa ka taba ganin tsuntsu ya zo makaranta daukan karatu rago ba to wane ne yake zuwa aji ya zauna don daukan karatu sai a ce sai mutum to malam yake to kai daura a zuciyanka niyyar cewa kana zuwa daukan karatu ne don gode wa Allah da ni'ima na hankali wasihatul badni da kuma lafiya ta jiki wala yanwi bihi iqbalan nas ilayhi ba zai yi niyan cewa yanzu zan je in koyi karatu ba dan ni ma na rika tara mutane naga Shehu Dayir Bauchi yana tara mutane ni ma bana tara mutane naga Abubakar Gumi yana tara mutane ni ma bana tara gumi naga Azazzaki yana tara mutane ma aka ce a ustaz karka nemi ilimi don haka walal tijlaba hudamin duniya ko ko dan ya tara abun duniya ya ga shek fantami yana hawa babban moto eh shi ma bari yayi ya ga balalau yana da jirgin sama shi ma bari aka ce a ustaz a ban ce yana da jirgin sama ba wasa eh ba irin nawa bane to ka gani kenan ai dan ni daga Kaduna na zaka duba faslon في نية حال في نية حال التعلم ما لا يتي مجي والكرامة عند السلطان وغيره كوكو نيمان ɗaukaka a wurin sarakuna ko ko wurin masu kuɗi shine wa gairi gidan ko ba ka ba ka san akwai mutumin da sarki ma ya gaisa ya gaishe shi saboda mene ilimin da Allah ya bashi ko za ka ce to kai kakka nema ilimi don sadakuna sun ka gaishe ka yanzu wani gari ne a arewacin najeriya shau ɗaya bauchi zai ce sarkin ba zai gaishe shi ba ai babu wannan sarkin ko ko da ko sarkin ɗan izala ne shi kuma shau ɗaya bauchi ɗan ɗariƙa ba wannan maganan bambancin a gida a wurin da ya ga shau zai ce ya gaishe shi to kai kakka nema ilimi dan sarakuna su rika girmama ka kakka nema ilimi dan masu kuɗi su rika janka a jiki suna girmama ka a'a niyya kyakkyawa ake so ka daura a zuciya yawwa qala muhammad bin al-hasan rahimahullahu ta'ala malam yace muhammad dan al-hasan Allah ya lullube shi da rahama mu ma ya lullube mu yana cewa law kana an-nasu kulluhum abidi la tabtuhum yace da a ce dukkanin mutane kallon wannan karfin imanin shi ya kai ba ya ce da a ce dukkanin mutane dukkaninsu da a ce dukkan mutanen duniya gaba ɗaya bayina ne ya ce la'atattu da na inta su dukkansu wata barratu an wila an wala'ihim da kuma na barranta in ce ba ruwa na da jibintan lamarinsu na yanta ku kowa ya kama gaban shi kar ka ƙara cewa ma ka sani saboda mene ka ci gashin kanka ko ba gani ba na ka sake ka wala ko aure ka nemo ka neme shi balantana ya ce wai shi zai biya sadaki yau maro kawai ka nemo auren ka to ka ji da kanka ko a ban gane ba kana ta wani sosai sosai to ake ba za mu ce maka haka ba yawa wata barratu an wala'ihi zan kuma barranta daga jibintan lamarinsu ya'yanta su to kowa ya kama gaban shi wa zalika li'anna man wajada ladzatal ilmi wal amali bihi kalla ma ya rigabu fi ma inda nasi malam yace kaga wanda ya samu dadin ilimi da dadin aiki da ilimin da wuya kaga yana kwaɗayin abin da ke hannun mutane in dai mutum ya samu ilimin kuma ya samu dadin aiki dadin ilimin da dadin aiki da ilimin to da wuya kaga yana neman abin hannun mutane da wuya kowa ta kanshi kawai yake yi an lura me yasa manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce wazhid fi ma aidin nasi ka guji abin da ke hannun mutane mutane za su soka malama wani bai gane ba shi ne ake magana yi ka guji abin da ke hannun mutane za ga mutane suna son ka amma idan kai aka san haka kana malam yau ka zo kofar gidan baba baba ya buɗe kofa ina ina kwana ba bai lafiya lau cefanen gida na ya kare akwai dubu biyu nan ya baka ka ka
to ka ko to wannan shine matsalan ka riga mu zuwa wurin ne karatun ya zo fanatiku subhanallah haka yake baya cin nama wani magoya bayan atiku magoya bayan atiku subhanallah ok waye wannan ok shi a cikin ne da kanshi yanzu ne cin nama? shi magoya bayan wani malami ne
ranka daɗe nan kasaran gwamna ya ce zaɓe a taimake mu a sa wannan zamu yana ta yana karya mana mutane a sa a rubuta shi.
wannan kwatan? Assalamu alaikum ina ga ja.
Sa a rubuta shi wannan kwatan yana karya mana mutane.
Subhanallah subhanallah. To yanzu in ba a ci gwamnati ba ba za su ci nama ba. A'udhu billahi a'udhu billahi. To shine maganar da malam yake maka yanzu a nan. ya ce kana so ka zauna lafiya da mutane abin da ke hannunsu ka nuna ba ruwan karshe amma in ba haka ba to na wannan malamin da ka faɗa yanzu da an hango shi sai a kauce da an hango shi sai a ce Ka saba ba shi a in yau in yau bai zo ba gobe in ya zo zai ce za ka ba shi na jefe na yau.
to ka gani ka ji ko ka ji wani ka'ida kuma ya zama bashin ne na bakin da ka faɗa da ka ji tsoro In yau bai zo ba gobe ya zo kada ko abin da ka saba ba shi za ka ba shi sai ba ka ba shi.
na jiya baka bayar ba alhaji sa ka tana jiya baka bayar ba to shi ne malamin ne yake gaya maka karka yadda ka zamanto irin wannan ya ce hakikanin malami da ya san ilimi kuma ya san daɗin ilimi ya san daɗin aiki da ilimi da wuya kaga yana bin abin da ke hannun mutane da wuya me yasa saboda ya karanta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake ka guji abin da ke hannun mutane mutane za su soka amma da ka gan shi Alhaji Isa ba ce bane a gidana kai Alhaji ne kawo dubu biyar yau ka ka shi ma yace a'a yaya dai to ka shigo wai akwai malamin da in baka da kuɗi ba ruwan shi da kai to dan Allah wannan malamta ne shi wannan da nake jama ko a yaran shi wanda yake ba shi ko shi ne nashi in ka sa ba shi ma ya tambaya ba kawai ba to kar mutum ne a'udhu billahi a'udhu billahi to shine dai malam yanzu yake faɗa mana wannan an sharna shehu al-imam al-ajal al-ustaz malam yace babban malamin nan jagora madaukaki wanda ake kiransa ustaz kiwamuddin wanda tsayuwan addini ma yana tare da shi Hamad bin Ibrahim bin Ismail sunan shi Hamad bin Ibrahim bin Ismail As-Saffar wanda ake kiran shi As-Saffar Al-Ansari mutumin garin Madina ne imla'an li Abi Hanifa ya faɗa wakan da Abu Hanifa ya faɗa yana cewa ko rahimahullahu ta'ala shi'ran yana faɗan wakan da Imam Abu Hanifa ya faɗa yana cewa من طلب العلم للمعادي فاز بفضل من الرشاد فيا لخسران طالبيه لنيل فضل من الإباد يكي من طلب العلم للمعادي wanda ya nema ilimi don kyakkyawan makoma lahira kenan faza bi fablin minar rashadi ya samu rabauta da hanyar shirya faza bi fablin ya samu rabauta mabibici minar rashadi daga shirya faya li khusrani talibihi ya tsawon asara ya kai can asara ga wanda yake neman ilimi linaili fadlin minal ibari domin ya samu wata falala a wurin bayan Allah shi yana neman ilimin ne don ya zama malami da ka zo wucewa ce zoran kai ne alhaji yi an ce kana aikin cinta kawo kuri da ya ga malam muhammad ya ce zoran yau an ce ka yanka moto kawo kuri ko ka daina yankawa to aka ce asara ta kare akan wannan mutumin asara ta kare domin bai nema ilimin ba don Allah da yawa daga cikin mutane inda wasu suka samu zamiya kenan sun nema ilimin don su tara abin duniya duniyan ta fara samuwa mutane suka gano cewa ba don Allah bane sai mutane suka zame sai suka bar su shine kaga wasu na ta wahala haka shine kaga suna ta wahala da za ake gaya min wani malami da yake yake bin mutane wai sai ya ce wai wai makarantar gidan waya akwai wanda ya san makarantar nan wai wai babu bayi da musulmai za su kama ruwa ana son a gina wa musulmai bayi don musulmai su riga kama ruwa wai a kwaleji ba kwaleji ba babban kwaleji ne za a ce babu inda musulmi zai kama ruwa kaji ko Allah ka ce shekaru da yawa ko akwai sha'urar to yanzu wannan mutumin gobe idan ka hango shi yana zuwa zaka tsaya ne wanda yake gaya mun wannan yace bai san cewa ni nayi kwalejin ba rabona da kwaleji shekara ɗaya da wani abu kenan baladana a ce a an yi wani ruwa ne mai iska ya tafi a babu ma bayin ne musulmai haka suke kama ruwa a daji so kuma addini ba a ba sai ana gano da kitarikta addini kenan to kaga duk wani musulmi mai kishi in yaji an ce inda musulmai suke babu wurin da za zai sa hannu ya bada kuɗi don a je a jina ma musulmai wannan wani to in an je sai a yi haka kuma sai kuɗin ya bata tun da dama akwai bayin ba wai babu ba to shine muke gaya maka kai da kake koyan ilimi da mu da muke koyan ilimin kar mu yadda mu je mu yi irin wa'annan abubuwa shi yasa malam ya ce ka fara karanta wannan kafin ka nemi ilimin ma don kakkaje ka fada cike da kita-rikita na duniya. Allahumma illa idza qalabar jaha li amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkar nan ya kamata mu tsaya. Ko kar mu yi shi da yawa a abin nan. Kawai karatun mu na yau jan hankali ne kawai yake yi. Kada mutum ya yadda ya je ya fada cikin abin da ba haka ake bukatar musulmi da shi ba. Ka gani ko? ka nemi ilimin nan a matsayin kana gode wa Allah ne da ya fifita ka akan sauran halittunsa tilla mun faɗa mun ce kare baya shiga aji ya ce ya zo karatu doki baya zuwa rago baya zuwa tsuntsu baya zuwa wane ne ke zuwa sai a ce mutum ne to tilla Allah ya baka wannan daman to sai ka gode ma Allah wannan ni'ima ce babba ni'ima na jiki ni'ima na kwakwalwa an gani ko to malam sai yace duka tattara wa'annan abubuwan kar ka yadda ka je ka fara yin abubuwan da ba haka yake ba muka karanta maganar malamin nan da yake kiransa da suna Muhammad bin Hassan yace da duka mutanen duniya gaba daya za su zama bayinsa duka zai yanta su kuma yace daga yau ba ruwa na da ku kowa ya kama gaban shi ban san ku ba ba ku sanni ba kar ma wai kai tunanin cewa a shi ya yanta ka in ka ganshi karkadan tsugunnawa haka kana alaji na kwana ina yace a da na yanta kawai kana da cikakken yanci ka mafi da daraja kawai shi abin da yake so ka dauka kenan an gane ko sai muka ce mene sai muka karanta mene kuma kusan da shi kenan ko a'a ai akwai inda ya faɗa yake cewa yace wanda ya sama daɗi na ilimi da daɗi na aiki da ilimi ba za ka gan shi ba yana kwaɗayin abin da ke hannun mutane muka ce me yasa ya faɗa wannan Yace- muka ce saboda hadisin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da ya ce ka guji abin da ke hannun mutane mutane za su suka ka yarda da rabon da Allah ya baka ta kun agnan nasi wanda bima ka sama wallahu laka ka yarda da rabon da Allah ya baka ta kun agnan nasi zaka zamanto mafi wadatan mutane kaga wannan kuɗin da kake gani kamar ba kuɗi bane a wurinka to wadatan da Allah ya yi maka ya fi wadatan wani mai kuɗin domin wani mai kuɗin yana nan baya bacci tunanin shi kuɗi ina za a samu kuɗi in ya je can in an samu kuɗin sai ƙara tunanin yaya za a ninka kuɗin ko akwai mai kuɗin da aka ce sai wata shida bai dawo Najeriya wurin iyalin shi ba daga wannan garin an yi wancan garin daga wancan garin an yi wancan garin daga wancan garin an yi wancan garin daga wancan garin an yi wancan garin na ce kai za a iya samun wannan kuwa sai wani ya ce mun sunan shi kabiru dan sarkin fawa ne ya ce nan kusa da gidansu haka ya faru wani mutum ya yi tafiya ya kai wata ɗaya baya gari ya dawo da motarsa har an buɗe gate din sai ya tsaya an sa waya gilu gilu gilu gilu gilu gilu sai sai ya ce ma direban ya ce ma direban a tuya sai ya ce ma mai gadin kulle gate ka ce mata na dawo amma na koma kuma saboda tsabagen neman kuɗi kawai amma kai Allah subhanahu wata'ala ya baka wanda ma zaka iya yin bacci lafiya lau wasu masu kuɗin an ce sai an musu allura ko sai sun sha ƙwaya sanan za su yi in ba masu shan ƙwaya ba ne to ba za su yi bacci ba sai karfe sha biyun dare sai baccin ya ɗaɗɗauke su haka "Iiii", karfe ɗaya sai ya farka daga nan an gama bacci kuma a ranar sai wata goban amma da ni da kai za mu kwanta mu mummike ko wata rana ma hamu makara su ba ko kisan malam malam ibrahim makar ya ce wai akwai wani mutum basara ce ne ga gidan shi iya tsaro akwai tunda basarauta ne basara ce ne amma baya yayin bacci sai ya sha wuya wata rana ya fito kilisa kawai sai ya ga ga wani mahaukaci a tsakiyar rana kawai yana bacci akan bola sai ya ce a tsaya da kwamboi din a tsaya a tsaya ya kalla ya kalla ya kalla ya ce a gaida Allah baka sani ban kakiya za gani wata ranar a gaira Allah a gaira Allah yace ranar nan bata hana wannan mutumin bacci ba hayaniyan wayannan mutanen da ke wucewa bata hana shi bacci ba amma ni ga natsuwa ga jami'an tsaro ga a cikin gidana amma na kasa bacci da dare shi wannan ni'imin ma ta bacci ba ta to haka ka wadatu da abin da Allah ya baka kaga wannan kuɗin da kake gani to wani zubin lalura suke zama kuma ko kai yanzu da kake ganin ka a hakan nan da za a markaɗo maka kuɗin a malalo su to nan kofar gidan sai ya maka kada dan mutanen da za su taru za ka ɗauka ko an yi da na'iza ne in za ka wuce sai ka ɗan yi haka haka sai ka sai ga wasu an musu wata kofa mata baya mazan ban kun taɓa jin irin wannan mutane akwai su ko sai ka an tara kowa yana jiran ka ne ka fito ka bashi wani kawai sai eh kawai ya riga ya fita ya gudu to ga kudin ya samu amma ba kwanciyar hankali ba zai iya fitowa daga gidansa kamar yadda da ni da kai yanzu muke fitowa lafiya lau ba in zai yi tafiya daga nan zuwa kagoro sai an ɗauki jami'an tsaro ko ku haka ba daga nan zuwa kagoro sai an ɗauki jami'an tsaro amma da ni da kai har abuja za mu je ina ruwa yawwa yawwa ga wani shekarun zai wai wai ya ritaya da soja ya ɗauki hanyar ya soja ritaya ne eh gida wuri ya zo ajiye kukunan shi kofar gida ya ce bari ya kai da mutanen unguwa a shekin nafa suna jan shi a gidan nashi inna lillahi wa an kawai kiwa zama yana da wasu da ce da mutane yanzu da bude inna lillahi wa inna ilaihi eh a ilmi mutum ya zo kuɗi a to a to sai san yayi ritaya ma ya zo da kuɗi kaji sai san yayi ritaya ya samu kuɗi in ba ko me yasa yayi ritaya Allah ya tsare mu Allah ya kare Allah ya kare Allah ya tsare za mu je littafi na biyu akwai mai tambaya tukun a yaya dai je ka ɗauko shi a can gashin je ka ɗauko shi ya gaba ba da kawai ha sababbin angwaye nan fa na lura da su ba sai su ta mana wani abu haka haka a makaranta ya dai to mu je shine ya nake son tambaye ka da
na wani na ga maki arba'in da kusa ni a 44 na ganawa makin a mun yi wannan mana yawwa fal'ana za mu tashi al'ada eh fal'ana na alam min hadhihi al-ayat al-karima wal ahadith an-nabawiyya kaga wurin malam yace bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala an-nabiyil karim littafin nur malam yace shafi na 44 fal'ana na alam min hadhihi al-ayat al-karima malam yace daga nan wurin yanzu zamu gano ma'anonin wa'i zamu san daga wa'annan ayoyin masu girma wal ahadith an-nabawiyya da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da muka karanta almarziya masu almarziya abin yarda abin yarda din nan wal ash'ar da waƙoƙi da muka karanto a baya alma'asura wanda aka nakalto su annal iltihada sanin dai haɗin kai shay'un azimun abu ne mai girman gaske wa yu'ayyidu hadha aqlan kuma abin da ke ƙara ƙarfafa mahimmancin haɗin kai shine hankali da Allah ya baka an Allah halakal insana an Allah halakal nasa inda Allah subhanahu wata'ala ya halinci mutane muktalifi alwan masu bambancin launuka kala kala za a ga wani fari wani ka ganshi baki wani ka ganshi wankan tarwada ko ba haka ba ko da dai kala rawi ya ce in ka ga an ce mutum wankan tarwada tsoron shi ake ci Eh, an ji kunya ne ba a gaya mai ba cewa baki ne kai ba yawa wal askal da shakali daban-daban wani shakali shine kaga wani dogo wani gajere wani kutubebe wani siriri haka ko ba haka ba malam ya ce wal kuwa wani za a ganshi karfa ne malam wani da'i wani za a ganshi langalange ne haka kamar ni kenan wadud ko ni ba langalange ba ba Allah taimaki ba ba wadul da tsawo wal qasir da gadarta wal gina wani mawadaci ne wal fakir wani talaka ne wal iz wani mai fawa ne wani mai mukami ne mai aha izza karbi na mulki wazir wani kuma kaskantacce ne Allah ka tsare mu wa gairi zalika da makamancin haka wa annahu ma arada hadhihi al-ikhtilafat Allah bai nufi wayannan sabanin ba wayannan bambance bambance da ke tsakanin mutane ba illa li yu'ina kulla kulla kullun akahu sai dai kowa ya taimaki dan uwan shi kai da kake mai karfi wannan da bashi da karfi ka taimake shi kai da kake da kuɗi wancin da bashi da kuɗi ka taimake shi kai da kake da tsawo wannan bashi da tsawo tsinko mai mangwaron ka bashi ba sai ya hau ma- an gani ko yawwa sai me ne aka faɗa kuma yawwa fi ma laysa lahu qudratun alayhi cikin abinda ba shi da iko akai tsawon shi ba zai iya kaiwa ba kai kana da tsawon ya ka taimake shi a'a bai da lafiya ne an kai shi asibiti kuɗin ba zai iya ba kuɗin kai kana da kuɗin taimake shi an lura ko to mu je gaba fa yu'inul qawiyyu da'if ka gani ko mai karfi ya taimaki rarrauna wal ganiyu al fakir shi mai kuɗi ya taimaki talaka wa gairu zalika da makamancin haka iz domin lau ja'alahum sawa'un da a ce an sa su daidai daidai fi kulli shay'in a cikin komai lama kana hunalika ta'aruf da babu wani sanayya a tsakanin juna to kai mai kuɗi ne ni mai kuɗi ne babu da ke faruwa da unguwar masu kuɗi ba kenan sai ka yi wata baka ga makwabcinka ba shekara ma ka gani saboda bai da bukatuwanka in an mai rasuwa kawai daga can mak- daga can asibitin zai ce a yi ta gidan kakan shi ko ba ka suke ba sai a kawo gawan gidan kakan shi unguwan talakawa da an gama sallah an gama wannan an gama an gama addu'a an ka karo abin nan ya fara daga waya eh wallahi an bi rasuwa eh eh eh shikenan yamma ya yi ya tafi gidan shi GRA ba zai ƙara dawa ba sai gobe da ya zo gobe haka shikenan kai makwabcin ba da ba zai da bukatan ka an mai haihuwa a masallaci zai sa ya raɗa sunan kawai shikenan in ka zo sallah ruwan ka in baka zo ba shikenan wani ma gidan kakan zai aiko kawai lare ta haihuwa a raɗa suna me za a sa sa sunan daga ya dace ba ba eh kawai shi kuma sai ya sa mata lantana ka gani ba to shine ma da yake magana to su masu kuɗi haka yake kuma da an wahala idan makanka ya cika wa zai kwashe kai mai kuɗi ne ni mai kuɗi ne to ni ba zan kwashe ma ba to aiki ya zo sai daga cire riga ko da cire riga to kaga abun ba zai yi ba waye zai maka nika kai za ka yi nika waye zai tuka ka ba wanda zai tuka ka duk masu mashina kowa yi mawudaci ne ba wanda zai kai ka ko wanki ba wanda zai zo maka wanki don kowa na da kuɗin yadda kake da biliyan ɗari biyar ba miliyan ba ba biliyan ha kowa yake da biliyan ɗin rayuwan ba zai daɗi ba shine ai shine wancan ayan ta gaya maka walau basaqallahu rizqa li'ibadihi labagaw fil ardi da a ce Allah ya sa kowa ya zamanto mai kuɗi a duniya to da sun yi zalunci a doron ƙasa da sun yi zalunci kowa zai zama mugu kawai kuma kowa ba shi da bukatuwan kowa to rayuwa kuma ba za ta zama haka ba a'a rayuwa tana bukatan agaji na wurin da nake da shi ne ai waye zai maka noman ma ka ba tuno mun wannan yau kaga ba za a je aiki ba ba wanda zai je ofis to Allah ya tsare mu Allah ya kare mu to shine malam yake faɗa yake cewa li'anna zalika nan ne kuwa kullu shay lima kana hunalika ta'aruf al-musharu ilayhi fil aya as-sabiqa ko malam yace to kaga da babu sanayya a tare da wannan cikin ayan da Allah subhanahu wataala yayi ishara a gare ta li'anna zalika la yakunu illa inda iftiqari ba'd ila ba'd domin hakan baya yiwuwa sai idan kana buƙatar wani abu wurin wani ne wal iftiqar li ahadin ila akhar hina idin wala iftiqar to lin aka zamanto masu kuɗi wani ba zai buƙaci wani abu a wurin kowa ba fa alayka malam yace da wannan ne nake umartanka ya kai dan uwa mai sauraro idan ya ake ya kai dan uwana bil iltihari da hadin kai wal mawadda da san juna as-sadiqa san ma ta zamanto ta gaskiya annani ko baina ikwanika tsakanin yan uwanka wa wane eh tan ja fi duniya wa lahira zaka samu rabauta duniya da kuma lahira Allahumma amfana bihi to za a zo al-mushura neman shawara shi ne karatun da za mu tashin Allah ya kai mu gaba in akwai mai tambaya ɗaya biyu sai mu ansa in babu za mu haƙura sai mu tafi wurin karatu kuma in akwai mai tambaya ɗaya biyu sai a yi in babu za a haƙura ta yana ganin babu tambaya sai addu'a اللهم برحمتك الواسعة أمنا وإنا شر ما أهمنا وغمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا يا كريم واغفر اللهم لنا ولوالدينا والمشايخنا والأئمة المسلمين الأحياء منهم والأموات وتاب بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين